الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ra'ayi na'am wai dangane da siga siga ta ɗaura aure a shar'ance babu wani nasi da ya nuna cewa ga iya lafazin da aka kayyade dole cewa sai shi shi dai a nan ango ko wakilin ango zai tambayi alwalin amarya shi ango ya tambaya a matsayinsa cewa yana nema ma kansa auren wanci shi alwalin amarya ya ce to ya bashi akan sadaki kaza in an riga an ambaci sadakin a yanki inda kuma wasu sharuɗa ba laifi a wannan lokaci duka yana iya ambata masa shi kuma a lokacin nan ango sai ya ce na karba in wakilin ango ne ya ce ya karban masa to duk sigar da za a fahimci cewa ya karba ko ya karban masa da siga wadda shi wani alwalin amarya wadda za ta kunshi cewa ya bada wannan shi ne wannan abin da ake lura da shi amma babu wani wato nassi wanda ya nuna cewa ga iya sigar da dole sai da ita shi dai a samu a nan kenan karba badawa da karba shi wancan ya ce ya bayar shi kuma wannan ya ce ya karba na'am wai misali mai ciki da aka sake ta idan ta yi barin cikin shi kenan ta gama idda barai da gaske domin yin barin ciki haife shi ba sai ta haife shi lafiya kalau za a ce ta gama idda ita mai ciki ajalin gama iddata shine haife cikin ta haife ciki ko sawa'an ya zo a raye ko ya zo a mace wannan ta gama idda kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna mata masu ciki ajalin gama iddarsu ubangiji ta'ala ya ce haife cikinsu inda ya san haife cikin to shi kenan sun gama idda sawa'an aihuwa ce lafiya kalau ko kuma barin cikin ne ta yi na'am ita mai ciki a duk lokacin da mutum ya ga dama yana iya sake ta a al'adance ne suke cewa ba a sake mai ciki amma a shar'ance babu wani dalili da ya hali
zai ba su kudi su je su kasuwanci amma abin da za su kawo mushi ba tun da rubai ba a cikin abin da suka sai da bane kuma zai fara kamar nan da wata kuma za a kawo mushi kaza wai irin kamar yadda wasu suke sai mutum ya ba da kuɗi ga wasu 'yan kasuwa a cewa duk sati kaza za a bashi na riba ko duk ƙarshen wata kaza za a bashi kamar yanzu misali yadda suke idan mutum ya ba da jika hamsin a duk sati akan ba shi jika biyar in jika ɗari ka ba da a duk sati ana baka jika goma ko abin da ya kama da haka wannan haramun ne domin kasancewar wannan ba nau'i ba ne ba na kasuwa wanda shari'a ta halitta domin kai kawai iya abin da ka sani riba baka san ba asara iya abin da za a yi a nan shine ka kawo kuɗi ya kawo kuɗi a haɗa a yi kasuwanci amma a dandance a san wani nau'in kasuwa ne za a yi wanda wannan shine ake kiran shi baranda a hausa ka ba da kuɗi a yi kasuwa misali zan baka kuɗi miliyan ɗaya za a yi kasuwanci na atamfa ko wani abin da ya kama da haka abinda aka samu na riba ko kuma kai ka kawo hannun jari ni in kawo shi ya kawo kenan a sharika sai a zo a yi kasuwa abinda aka samu na riba sai a raba kowa a kasar riba a bashi gurgudan hannun jarinsa wanda ya zuba misali miliyan biyu a ɗau hannun jarin jika ɗari biyar wanda ya zuba jika ɗari biyar yana da kaso ɗaya wanda ya zuba miliyan ɗaya yana da kaso biyu wanda ya zuba miliyan biyu yana da kaso hudu daga cikin riba misali to haka in asara ta samu to za a raba asara iya gwargwadon kowa hannun jarinsa yin haka shine ya halatta amma in zo in ba da kuɗi kawai duk sati iya abinda za a kamun riba za a kamun uwar kuɗi tana nan a wajensu ana juyawa wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a wannan ba kasuwanci ba ne ba haka da yawa daga cikin mutane suke irin waɗannan mu'amala a yau sai mutum ya ba da kuɗi wai duk sati za a ba shi kaza wai kasuwa ce ake da kudi na'am shi wannan ai haya ce ka bada kai ne ka sayi babur nawa wannan babur kina zan baka shi a matsayin hayar kaza a duk sati kenan zan baka shi hayar shi a sati ka je ka yi aiki kaza za ka kawo na baka hayar shi a kaza kamar yadda ake ba da hayar gida kamar yadda ake ba da hayar mota kamar yadda ake ba da hayar keke kamar yadda ake ba da hayar babur misali zan ba kamar yadda ake ba da hayar kura ita ce burwar za a baka ita a matsayin dala arba'in ka je ka wuni ka gama aikin ka sannan ka kawo to haka shi ma babur ko mota za ka iya bashi a matsayin hayar kaza misali kana bukatar babur za ka yi aiki za ka je ka yi neman kuɗi to zan baka shi a matsayin jika biyu a wuni kenan ne za ka kamun je ka yi aiki da shi idan ka karba sawa'an zuwa kai ka ajiye shi ko aiki kai ni dai wuni jika biyu ta za ka kamu na baka hayar shi ka je ka yi aiki to haka in a sati aka baka hayar mota je ka an baka ita ka yi transport a tsawon sati kenan a jika 45 za ka kawo ko kuma jika 40 kai dai hayar mota aka baka idan ka je ka ajiye ta a wannan sati ba ka yi aiki ba shi dai kudin shi ya sani tunda shi haya ce ba ka ne ka je ka yi aiki wannan shi abu ne tabbatacce a shari'a ana kiran shi ijara darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul hiba yanzu misali yanzu ka karba hayar mutum ka karba hayar gida idan ka karba hayar gida ko baka shiga cikin gidan ba inda ka kusa ka amsa an baka kile a zaman ka yake in wata ya mutu kudi zaka bashi sawa'an ka shiga ka zauna ko baka shiga ba yanzu ka dauko keken mutane na haya duk awoyin da za a yi a cikin lissafi ake kaje ka yi hau ko baka hau ba a cikin wannan don haka shi wannan kenan nau'i ne na abin da ya halatta a inda ake da matsala na cewa zan je ka a wuni kaza za ka kawo kamar misali a ce je ka yi aiki a wuni je ka a duk wuni kaza za ka kawo to shi in ba a matsayin haya ba ne ba aka baka an ɗauke ka ne a matsayin ka yi aiki da shi a wuni kaza za ka kawo wannan shine ya saba ma shari'a domin kana iya samowa kuma kana iya kasa samo abin da yake haka amma ana iya badawa je ka a wuni abin da ka yi to za mu kasa ni ina da kaso kaza kai kana da kaso kaza wannan shi ya halatta amma in dauke ka a matsayin kawai na baka mota je ka ka yi aiki a duk wuni kaza za ka kawo to wannan kasancewar mu'amala ce wadda akwai shahala a cikinta tunda takan iya yiwuwa a wunin baka da lafiya baka samu yin fita da yin aiki da wannan girma kuma an riga an dora maka an ce kaza za ka kawo wannan yana da bambanci da matsayin kai kai ne ma'aikacin kanka kawai iya abinda ka ɗauka ka ɗauki hayar mota wannan ko ka ɗauki hayar wannan babu in aikin miliyan ɗaya kai da wannan mota a wannan yini iya abinda kuka dandance na hayar da ka ɗauka haka za ka kawo masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hiba mun tsaya ƙarshen babi na sha takwas baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mutum ya yi kyauta kyauta ko kuma ya yi wani alkawari sannan Allah ya masa rasuwa kafin wato kyautar ta iso gare shi menene matsayin wannan kyauta kamar yadda bayani ya gabata akan wannan babi akwai fatawa ta wasu malamai musamman fatawa ta farko da malam ya zo da ita ta abida ibn amr as-salmani Allah ya ji kansa ke faɗa cewa in mata idan wanda ya yi kyauta da wanda aka masa kyauta Allah ya musu rasuwa wa kanat fusilatil hadiyya shi wanda ya yi kyautar kafin Allah ya masa rasuwa wato kyautar tuntuni an ware ta ya ware abu kaza a matsayin ya yi kyauta da shi zuwa wani kafin wanan nan da aka masa kyauta a kai masa kyautar da shi da wanda ya kyautar gaba ɗaya sai Allah ya musu rasuwa shine sai ce wal muhda lahu hayy shi wanda aka ma kyautar halin yana raye ke shi kenan shi wanda ya kyautar ya riga ya ware cewa abu kaza ya ba wani malam yace fahid fahiya li warasatihi wannan kyauta ta tabbata ga magadansa magadansa kenan za a kai ma an gane ko shi wanda aka ma kyauta kenan sai aka yi ma magadan shi tunda shi wanda ya masa kyautar kafin Allah ya masa rasuwa ya ware kyautar cewa abu kaza ya ba wani kuma alhali wanan nan yana raye kenan in Allah ya masa rasuwa wannan kyauta sawa'an shi wanda ya kyautar yana raye ko yana mace tunda ya riga ya ware magadan wanda aka ma kyautar za a kai ma sai ya ce wa illam takun fusilat idan kwa kyautar ba a rigai ba aka ware mutum ne ya yi kyauta a cikin abu wanda yake nashi ya ce a cikin abin da na mallaka wane a cikin dabobi na na ba shi dabba biyar shi ko yana da dabobi sun wuce a lissafa kafin ya ware wannan dabobi biyar da ya yi kyautar su sai allah ya masa rasuwa shi ne malam ya ce fahiyya li warasatil ladhi ahada wannan ya tabbata ga magadan shi wanda yayi kyautar kenan kyauta bata tabbata ba tunda bai riga bai ware ainihin abin da yayi kyautar da shi kenan wannan kyauta ta ɓaci tunda bata riga ba ta je hannun wanda aka ma kyauta kuma ba a riga ba aka ware Al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri Allah ya ji kansa ya ce ayyuhuma mata ya ce duk wanda ya mutu daga cikinsu da shi wanda ya yi kyautar da wanda aka ma kyautar qablu wato kafin ita kyautar wato ta sadu kenan zuwa shi wanda aka ma kyautar kenan kafin a wari ya ce fahiyar li warasatil muhda lahu idza qabada har rasul wannan kyauta ta tabbata ga magadan shi wanda aka ma kyautar in har kenan wakilin shi ya karba kenan wanda ya yi kyautar inda ya riga ya ware ko ya damƙa ma wani cewa ka ba ne a gane ko shi wanda aka ma kyauta sawa'an yana raye ko yana mace kyauta ta tabbata in yana raye ya karbi abin da aka masa kyauta in kuma Allah ya masa rasuwa magaran shi su karba tunda shi wanda yi kyautar ya riga ya damka ma wakilin shi cewa wani kai ma wani wannan kyauta ta riga ta tabbata amma in bai riga bai ware ya damka ga wakilin da zai kai ma wancan ko shi wanda aka ma kyautar in Allah ya masa rasuwa to wannan kyauta ta baci amma in ya riga ya ware ya ware cewa abu kaza na ba wani kenan ya ba wani wakilin cewa ka ba wani to shi wannan wanda aka ma kyauta sawa'an yana raye ko yana mace kyauta ta tabbata in yana mace in yana raye kenan ya karba abin da aka masa kyauta in wakilin ya kawo in ko Allah ya masa rasuwa to magadan shi za a ba shi ne malam sai zo mana da hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni lauja a malul bahrain manzo Allah ya ce inda a ce dukiya wato ta bahrain ta iso kenan jizya wadda ake ka wannan kudin haraji na jizya da sauransu na, na haraji da ake kawa daga bahrain da dukiya ta zakka da sauransu manzo Allah yake ce ma Jabir inda a ce dukiyar bahrain wato ta iso manzan Allah ya ce a ɗai tuka haka za manzan Allah ya ce da na maka kyautar haka manzan Allah ya nuna masa so uku sai ya hira masa kamar kawai kwasa masa za a yi ba tare da lissafi ba shi ne ya ce a a ɗai tuka haka za manzan Allah ya ce da na baka haka shi ne manzan Allah ya masa haka har so uku jabir ya ce falam ya kadam hatta tuwufiyar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya bata iso ba har Allah ya karbi rayuwar manzansa bayan abubakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dukiya ta iso a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya umarci munadiyan yunadi wani mai shela cewa ya yi shela ya sanar da jama'a من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا duk wanda ya kasance yana da wani alkawari a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa ko yana da wani bashi da yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce ya zo mu biya shi jabir ya ce fa ataituhu sai na zo ma abubakar Allah ya kara masa yadda fakultu na ce da shi innan nabiya sallallahu alaihi wasallama wa adani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun alkawali ya ce inda dukiya ta Bahrain ta iso jabir da na baka da na maka kyauta haka a lokacin nan jabir ya ce fa hasaliya salasan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya hira mu ma'ana ya kwasa mu har su uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alkawali abubakar ya tura masa ya tura masa sai da ya masa su uku kuma ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa alkawari don haka wannan dalili ne wanda yake nuna cewa duk wanda ya yi kyauta kyauta ko ya yi alkawali sannan Allah ya masa rasuwa kafin wannan kyauta ta isa zuwa gare shi kenan in har su magadar magadan sun zartar da wannan kyauta to wannan ta tabbata in ma alkawali ne in shi su magadan sun zartar da wannan alkawali to ya tabbata kamar yadda a nan abubakar allah ya kara masa yadda ya zartar da wannan alkawali da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مكرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدية ولم يؤد مكرمة منها شيئا فقال مكرمة رضي الله عنه يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فدؤه, فدؤه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه كباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaya ake karɓar kyauta ta bawa ko ta wasu kayan amfani misali idan mutum ya maka kyautar bawa shin wannan kyauta dole sai ka kama hannun bawan kyauta ta tabbata ko kuma in ka ce ka karba shi kenan kyauta ta tabbata kuma in wasu kayan amfani ne yaya ake karbar wannan kyauta shine anan malam ya zo da hadisi na abdullahi dan umar allah ikara musu yadda wato ibn umar ke cewa kuntu ala bakrin sa'ab ya ce na kasance akan wani ɗan taguwa mai wuyan lamari an gane ko yana da wuyar al'amari ma'ana yana da wuyar jayuwa da miƙa kai shine ya ce kuntu ala bakrin sa'ab lafazin sa'ab sifa ce ta shi bakar ma'ana mai wuya al'amari fashtarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sayi wannan raƙumi wa qala sai ya ce huwa laka ya abdullah ya ce naka ne ya kai abdullah ma'ana na baka shi kai sai manzon Allah ya ce ya bashi shi a nan malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana duk wanda aka masa kyautar abu ko da bai furta lafazin cewa kabiltu na karba to wannan kyauta ta tabbata in abu ya riga ya zo hannunka aka baka ko da baka ce ba ka karba kai lafazi wannan kyauta ta tabbata tare da cewa wasu malamai sun yi sharadin cewa sai ka yi lafazi ka ce kabiltu ma'ana na karba ko abin da ya kama da haka in dai mutum ya meka maka abu ka karba ko da baka ce ba na karba to wannan kyauta ta tabbata kamar yadda shi ibnu umar yana kan raƙumin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi raƙumin maza Allah ya ce naka ne ma'ana an baka ibnu umar ya ci gaba da sha'aninsa da raƙumi ba tare da yayi lafazin cewa na karba sannan malam ya zo da hadisi na almiswar ibn makrama Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa kasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aqbiya wato wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi rabon alkyabbu lafazin aqbiya jam'i ne na alqaba alqaba ita ce alkyabba an gane ko in ma ka ce alkyabba ko ka ce farmalam in aka ce farmalam ita ce yar karamar riga da ake sawa ake ɗorawa akan wata riga to don haka asali in aka ce alkaba in ma ka ce alkyabba ko ka ce farmalam domin asali suna ne na duk wata riga wadda ake ɗorawa akan wata an gane ko faubun yulbasu faukal kamis tufafin da ake ɗorawa akan wata riga shine ake kira da alkaba sawa'an alkyabba ce ko farmalam ce don haka alkyabba larabci ne asali alkaba ne aka hausantar da lafazin ake cewa alkyabba asali sunan alkaba tujan'unsa shi ne akabiya ya ce wani lokaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi rabon wato riguna waɗanda suke alkyabba walam yi udi makaramata min hashiya walam yi udi makaramata min hashiya manzon Allah bai ba makrama wato wani abu daga cikin wannan alkabbu da ya raba faƙala makrama makrama Allah ya ƙara masa yadda wato sai ya faɗa ga ɗansa miswar ya ce masa ya bulai ya ce ya kai ɗana in ɗalibi na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zo mu tafi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almiswar ya ce fanfalaktu ma'ahu ya ce na tafi tare da mahaifin nawa da muka isa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni udukul fadu'uhu li shiga kirawo mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almisuwar ya ce na shiga fada autuhu lahu na kirawo masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihi wa alaihi qaba'un minha manzan Allah sai ya fito wajen mahaifina wa alaihi qaba'un minha a jikinsa akwai alkyabba daga cikin irin alkyabbun da ya raba faƙada sai manzan Allah ya ce masa habba ana haza laka ya ce ya makarama maza Allah ya ce wannan damun kai muka ɓoye ma lafazin habba ana an ciro shi ne daga alkhaba alkhaba abu wanda yake ɓoyayye ke shi ne ce habba ana haza laka damun kai muka ɓoye ma wannan ƙala sai almisuwar ya ce fa nazara ilaihi mahaifina makarama sai ya kalli wannan alkyabba faƙada sai manzan Allah ya ce masa radiya makarama wato makarama ya gamsu da wannan tambaya ce manzan Allah yake masa yaya ta maka amsa dai shi ne e tunda yana daga cikin ɗabi'a ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne dangana yana daga cikin ɗabi'unsu suna dangana suna gamsuwa da abin da Allah ya kasa ya basu da haka ana manzan Allah yake jinjinarsa yake cewa radiya makarama wato makarama ya gamsu manzan Allah ya ce masa wannan daman kai muka ajiye ma a takaice a nan manzan Allah ya tambaye shi yaya ka gamsu kaga bai ce ba na karba kuma a nan kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce masa daman kai muka ɓoye ma wannan kai muka ajiye ma to don haka ita kyauta inda misali aka rige aka ma mutum kenan koma mai ne ne kasancewar ba sai ya yi lafazin cewa ya karba kyauta take tabbata ko da bai yi lafazi ba in mutum ya karbi wannan abu ya kyale to kyauta ta tabbata sawa'an ya yi lafazi kuma hallo wannan kyauta ta tabbata tare da cewa wasu malamai sun sharaɗin cewa dole sai mutum ya yi lafazi da haka kuma tare da cewa ita kyauta kamar yadda wasu daga cikin magabata suka ce ba ta tabbata sai in har sai idan mutum ya karba abu abu ya riga ya zo hannun shi sannan kyauta ta tabbata amma anan shi mu ya faɗa ca ya kabba ana haza laka wannan dama mun ajiye maka naka ne kenan bata riga ba ta zo hannun shi a lokacin da manzon Allah ya ce masa ya ya gamsu kenan wannan daman shi aka ajiye ma kenan kyauta ta riga ta tabbata me yasa saboda an riga an ware ya riga ya ayyana cewa wanda riga dama makarama ya shi ba babun idza wahaba hibatan faqabada ala akhar wa lam yaqul qabilt قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا معمر هو بن راشد الأزدي عن الزهري هو بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الهميري الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال أتجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تدئم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق ولعرق ولا عرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيتنا أحوج منا ثم قال اذهب فأدئمه أهلك wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya yi kyauta-kyauta faƙaba ba hal'akar wani sai ya karɓi wannan kyautar ba wanda shi aka ma kyautar ba kai zai kace wani na baka abu kaza wani sai ya karɓi wannan abu walam ya kulka biltu shi wanda aka ma kyautar bai ce ba ya karɓa shi anan abinda muke so mu gane idan mutum ya maka kyautar abu in dai ka karba ko baka ce ba ka karba kai lafazin cewa ka karba wannan kyauta ta tabbata misali sai na cewa na na baka abu kaza ba tare da ka ce ka karba sai wani sai ya karbi wannan abu shin wannan kyauta ta tabbata ko bata tabbata ba shine anan kenan malam ya zo mana da wannan hadisi shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wani mutum ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma a cikin wata ne na ramadan da ya zo sai ya ce da manzon allah sallallahu alaihi wasallam halaktu ya ce ya rasulallahi na hallaka na hallaka faƙala sai manzon allah ya ce wa ma za ka ya ce mi ya faru yani menene ya halakar da kai qala sai yace waqa'atu bi ahli fi ramadan yace ai na auka ma iyali na a cikin wata na ramadan gaya alhali muna cikin wata na ramadan yace kuma na je na auka ma iyali na ma'ana na sadu da iyali na kinaya ce shin a cikin yini ko a cikin dare a cikin yini ne a cikin dare wannan abu ne wanda Allah ya halitta ma mu'mini kamar yadda yake cewa uhilla lakum laylata siyamin rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum to shi wannan a cikin yini ne na Ramadan ya auka ma iyalinsa kuma da ganganci ba kan mantuwa ba to shine yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hankalinsa a tashe yake cewa ya rasulullahi halaktu ya ce ai na hallaka na hallaka kuma ba kowa ba yake samun kansa a cikin irin wannan yanayi sai wanda imani ya samu zama a cikin zuciyarsa mumini shine idan ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ƙasa duk faɗinta kunci take masa ya rasa inda zai sa kanshi kamar yadda a nan ya zo yana tabbatar ma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya hallaka mazan Allah ya bincike shi ya tambaye shi ya ce wa ma za ka mi ya faru ma'ana mi ya hallakar da kai sai ya ce masa wa ka'atu bi ahali fi ramadan ya ce ai na abka ma iyalina a cikin yini na ramadan kuma akan ganganci ba da mantuwa ba ƙara sai mazan Allah ya ce da shi a tajidu ba? shi za ka iya samun bawon da za ka yantar? ƙalala ya ce a'a ina ni ina yantar da bawa ƙala sai manzan Allah ya ce masa fa hal tastati wa an tasuma shahrayn mutatabi'ai shi ko kana da ikon azumtar wata biyu a shire ƙalala ce ya rasulullahi ina ni ina iya azumin wata biyu a shire tare da cewa wata riwaya daban kamar yadda malamai suka yi bayanin cewa duk kisa ɗaya ce da manzan Allah ya ce masa shin za ka iya samun wuyayen da za ka ‘yantar ma'ana bawa sai ya dafa wuyan shi ce ya rasulallah in ban da wuya na ban mallaki komai ba aka ce to za ka iya azumin wata biyu a shiri ya ce ya rasulallah wanda ya kasa haƙurin wata ɗaya ina shi ina iya azumtar wata biyu ya ce ai ba zan iya azuntar wata biyu a jere fara sai manzon Allah ya ce masa fatastafi'u an tuqima 60 miskina shin ko zaka iya ciyar da miskini 60 fara la ya ce a ina ni ina iya ciyar da miskini 60 wanda alhali ni ma miskini ne qala sai ya ce fa ja'a rajulun min al-ansari Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce sai ga wani mutum wato daga cikin mutanen Madina ya zo biya arakin fihi tamr wato ya zo da wani katon sango wato cike da dabino shine ya ce biya arakin fihi tamr ya zo da wani wato zakumi ko ka ce sanho katon sanho duk da cewa an ce zakumi karami ne amma ya ka ce sanho shine babba ya zo da wani sanho babba wato cike da dabino shine malam wato shine marwacin sai ya ce wal araqu al mikitan wal araqu al mikitan abinda ake nihi da al araq wato shine al mikitan kace sanho ko kace zakumi faƙala sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi izhab bi haza fatasaddaq bihi mazan Allah ya ce ɗauki wannan tafi da shi ka je ka yi sadaka ma'ana ka ciyar da miskin nan ƙala sai ya ce ala ahwasha minna ya rasulallah ya mazan Allah wanda ya fi mu bukata zan ba sadakar ala ahwaja minna wanda ya fi mu bukata sai ya ce wallazi ba a saka bil haqqi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma baina labataiha ahlu baitina ahwaju minna ya ce tun daga gabacin madina har zuwa yammacinta ya ce wallahi ban san wani gida wanda ya fi gidana talauci idan aka ce laba shine fuskar ƙasa wadda take shimfiɗe da duwatsu ita madina tana da laba guda biyu akwai laba sharkiya akwai garbiya ita ce ake kira da harra ma'ana fuskar ƙasa wadda take shimfiɗe da duwatsu shine ya ce ma bai na laba ta yi kenan abin da ke tsakankanin madina kenan tun daga gabacinta har zuwa yammacinta ya ce ban san da ahalu baitin ahawaju minna wasu masu gida waɗanda suka fi mu talauci sun maƙala shi a iya saninsa sun maƙala sannan sai manzan Allah ya ce izahab fa aɗi in ku a halak manzan Allah ya ce je kaka ciyar da iyalin naka wanda hadisi ne mai tsawo a nan malam ya taƙaita shi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da shi wannan bawan Allah yake cewa wanda ya fi mu bukata zan ba ya ce ai shi bai san ba wani gida wanda ya fi nashi talauci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mulmushi ya kirkire da dariya har sai da haƙoransa suka bayyana annawajiz a lokacin da manzon Allah sai yake cewa to je kaka ciyar da iyalinka shine dalilin abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dariya har haƙoransa suka bayyana kasancewar shi wannan bawan Allah a farko ya zo a firgice hankalinsa a tashi yana ya hallaka gashi a ƙarshe kuma abinda aka bashi wai kuma kwaɗe yake cewa a bashi hankalinsa ya kwanta har kwaɗe yake a bashi wannan ya je ciyar da iyalinsa to don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi kaga maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka kawo ma kyautar wannan da biyu kuma ba tare da ya riga ya ce ya karba wannan shi sahabin ya karba maza Allah wannan ya ce masa ɗauki je ka ciyar da iyalinka ba tare da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya karba an kawo an ajiye abun shi shi aka kawo ma amma bai yi lafazin da ya nuna cewa ya karba kenan sai ga wani shi ya karba abu a wannan kin maza Allah ya ce masa ɗauki je ka kai sadaka da shi to wannan shine yake nuna cewa idan aka ma wani kyauta kenan wani ya karba to wannan ba laifi kyauta ta tabbata an gane ko ba dole ba ne ba sai ka karba da hannunka ko sai ka yi lafazi kamar yadda shi wancan babi da ya gabata kenan a wajen na cewa in dai aka riga aka maka kyauta ko da baka riga ka karba abu to wannan kyauta ta tabbata tare da cewa jumhurin malamai su sun yi sharaɗin cewa sai in abu ya zo hannunka sannan kyauta ta tabbata tunda a can manzon Allah ne ya faɗa cewa ya kabba ana haza laka yace wannan da mun kai muka ajiye ba kai muka boye ba kaga ba ta rige ba ta zo hannun shi makarama amma tare da cewa kyautar ta tabbata an gane ku tare da cewa kyautar ta tabbata kenan sawa'an abu yana hannunka ko baya hannunka in dai aka ce an maka kyautar shi in dai an rige an ayyana abu ko bai zo hannunka ba kenan kyauta ta rige ta tabbata to shine a wannan kuma yayi babin cewa ko da mutum bai yi lafazin cewa ya karba to wannan kyauta ta tabbata inda anan shi da ya kawo dabino ya aje ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce ba na karba sannan aka ce ma wannan sahabin ya dauka ya je ya ciyar da iyalin nashi باب إذا وهب دينا على رجل قال شعب قال شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن الحكم هو جائز ووهب الحسن ووهب الحسن بن علي عليه رضي الله ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليؤده أو ليتهلله منه فقال جابر رضي الله عنه قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر هائدي ويحللوا أبي قال حدثنا عبدان هو ابن سليمان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي وقال الليث حدثن حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أهد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر هائه ويهللوا أبي فأبوا فلم يؤدهم ولم يكسره لهم ولكن قال سأبدو عليك إن شاء الله فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya yi kyautar bashi ga wani misali ina bin ka bashi sai na ce na maka kyautar wannan bashin shine a hausa muke cewa na yafe maka cewa ka yafe masa ka masa kyautar abin da kake bin shi shin idan mutum ya yi haka ya tabbata ko kuma bai yi ba cewa sai in ka karba sannan kuma sannan ka sake baki shine anan malam yayi babi idza wahaba dainan ala rajuli idan mutum yayi kyautar bashi ga wani shin haka kin ya inganta shine anan malam yazo da fatawa ta shu'ba ibn al-hajjaj wato ta al-hakam riwayarsa daga wato yazo da asar na shu'ba daga alhakan ma'ana fatawa ta shi alhakan yake cewa huwa ja'iz yace yin haka ai ya halatta idan mutum yana bin mutum bashi yace masa wada na maka kyautar bashin da nake binka ko kuma na yafi maka misali yace to wannan ya halatta bashi ya sauka shine yace huwa ja'iz yace haka ya halatta sannan sai ya zo da asarkin cewa alhassan ibnu ali ibnu abi talib Allah ya yarda da su wato ya ma wani mutum kyautar bashin da yake bin shi alhassan dan aliyu dan abi talib ji kaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin wani bashi sai ya ce ya masa kyautar bashin da yake bin shi ma'ana ya yafe masa shine malam ya zo da wannan asarkin kenan wanda yake tabbatar da halaccin haka sannan malam sai ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa hadisin ya gabata yana cewa man kana lahu alaihi haqqun falyu'dihi aw liyatahallalhu minhu duk wanda ya kasance akwai wani haƙƙi na wani a kansa to ya yi ƙoƙari ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa ko kuma ya nema ya yafe masa kamar yadda ya ce kabla Allah ya kuna dinarin wala dirham kafin yinin da dinari ko dirhami ba sa aiki yanzu shine yinin alkiyama idan in ka san wani yana da haƙƙi a kanka to ka yi ƙoƙari ka biya shi haƙƙinsa ko kuma cewa ka nemi cewa ya yafe maka kafin yinin alkiyama ya zo kaga anan da yace auli ya tahallalhu minhu ko ya nemi cewa ya yafe masa kenan in kana mutum kana bin sa bashi in kace ka yafe masa to wannan shikenan yaya kuma bugu da ƙari wannan yana nuna mana cewa ka nema a yafe maka ba laifi bane ba kamar yadda anan yace auli ya tahallalhu minhu ko ya nemi cewa a yafe masa kenan ya biya ko ya nemi cewa a yafe masa jabir Allah ikara masa yadda yake cewa kutila abi wa alaihi dainu an kashe mahaifina abdullahi ibn haram a ranar yakin uhudu wa alaihi dainu ya ce alhali akwai nauyin bashi a kansa fasa'alar nabiyu sallallahu alaihi wasallama kurama ahu an yakbalu samara ha'idi wa yuhallilu abi wanda wannan kwa jabir ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanayin da yake ciki na kunci ga ya mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kuma ya bar masa ‘yan uwa kannu dukkansu mata ne wajen su tara kuma ga nauyin bashin da yake kan mahaifinsa to shine jabir ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ka lallashe su waɗanda suke bin mahaifina bashi dan abin da yake hannu na ƴaƴan itace na na dabino in na yanke su karba abin da ya rage su yafe ma mahaifina saboda shi mahaifin ana bin shi abin da ya shafi kusan sama da tiya dubu biyu ta dabino kamar yadda ya gabata hadisi don a cikin wato wannan kitabul istikrar shine ya ce fasa'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama gurama'ahu lafazin gurama jami'i ne na garim idan aka ce garim kenan wanda yake bin wani bashi wanda yake bin wani bashi shine ya ce fasa'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama gurama'ahu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi waɗanda suke bin mahaifina bashi za Allah yake lallashinsu yana neman alhurma an ya kabalu samara ha'idi su karbi wato 'ya'yan dabinan da ke gona ta kenan in yanke in ba su abin da ya samu wa yuhallilu abi abin da ya rage kuma su yafi ma mahaifina to za Allah da ya lallashe su ya nemi haka suka ce a su kawai haƙƙinsu suke su maganar yafewa bata taso ba to shine ana malam sai ya zo da hadisin bayan ya yi ta'alikinsa shine ya zo da hadisin na wato jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa anna abahu qutila yawma uhudin shahidan lalle mahaifinsa abdullah a ranar yakin uhudu an kashe shi a matsayin shahidi a fagen daga aka gama da shi fashtaddal qurama'u fi huquqihim masu bin mahaifinsa bashi suka tsananta game da neman haƙƙinsu cewa su fa kawai fa a biya su haƙƙinsu فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر yace sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su waɗanda suke bi mahaifinsa bashi sun zo sun tsananta ma Jabir sun takura masa cewa su ba a biya su haƙƙin su to shi Jabir sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa kallamtuhu wato na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanayin da nake ciki na nema alhurma cewa ya je ya nema su dan sassauta dan abin da ya samu su karba abin da ya rage su ya fi ma mahaifina fasa'alakum an yaqbalu samar ha'idi manzon Allah ya nemi cewa su karbi dabinan da yake cikin gona ta wa yuhallilu abi su ya fi ma mahaifina dan abin da ya rage fa abau sai suka ki suka ce a su ba za su yafe ba kawai su a biya su hakkin su cikakke jabir ya ce falam yi udihim walam ya lahum wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su ba kuma bai raba musu ba don su har gonar suka so su kame kawai gaba daya a ba su har gonar gaba ɗaya su kame kawai so suke duk abin da yake nan jami'ai mallaka gaba ɗaya sai sun wawushe shi shi ne ce falam yi udihim walam ya kasirhu lahu manzon Allah bai ba su ba bai raba musu ba ma'ana gonar ma manzon Allah bai ba su ba walakin qala sanadi iya abin da manzon Allah ya faɗa shine yace sa'adu alaika insha Allah yace ya kai jabir je ka kuma ku tafi manzon Allah yace da sannan zan yi sammako zuwa gare ka in Allah ya so zan iske ka da safe manzon Allah ya faɗa ma jabir fagada alaina hina asbaha manzon Allah sai ya jijjihi gare mu a lokacin da ya wayi gari manzon Allah ya iske ni a can gonar fafafa fin nakhli manzon Allah ya kewaya cikin dabin nan gonar manzon Allah ya ta zagayawa cikin itacen dabina fada a fi samarihi bil baraka manzon Allah ya addu'ar cewa Allah ya sanya albarka game da 'ya'yan itacen manzon Allah ya addu'ar cewa Allah ya sanya albarka jabir ya ce fajadattuha ya ce na yanke dabinan gaba ɗaya na tara shi faka zaituhun hukukahun ya ce na biya su haƙƙinsu kowa da na biya shi wa baƙi lana min samariha baƙiya ya ce wani abu daga cikin ayan itacen kuma ya rage kamar yadda hadisin ya gabata lokacin da jabir Allah ya kara masa yadda ya yanke itacen dabinan gaba ɗaya ya tare dabinan maza Allah ya ce karka taba komai ka sanar da duk waɗanda suke binka mahaifinka bashi ce musu su yi sauko mu haɗe da su a can gona jabir ya faɗa musu suka yi sauko suka zo maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da maza Allah ya zo sai ya hau kan bagar ta dabino kan toliyar dabino manzo Allah ya hau ya zauna sai ce ma Jabir auna musu wannan ya matso a auna a auna a auna a biya shi wannan ya zo shi ma a auna masa a biya shi wannan ya zo a auna a biya shi gaba ɗayan su kowa sai da aka biya shi Jabir ya ce kuma dabino ya kasance kamar ba a taba komai ba a wata riwaya Jabir da ya auna abin da ya rage sai da ya samu kusan tiya dubu da wajen ɗari takwas bayan an biya duk wanda yake bin mahaifin shi ba shi wannan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wannan riwaya kafin a yanke da bina manzo Allah ya zagaya cikin gonar yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka bugo da gadi kuma da aka zo awon manzo Allah ya hau kan bagar ya zauna aka yi ta auna aka yi ta auna kowa aka biya shi kuma tamkar ba ta komai ba shine anan yace fa qabaituhum huquqahum yace na biya su haƙƙinsu wa baƙiya lana min samari ha baƙiya wani abu ya rage daga cikin wato 'ya'yan itace kenan tamkar ba a taɓa komai kamar yadda yake cikin waccan riwaya ya ce kun mashiritu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa jalis fa aka bar tuhu bi zalika ya ce sannan na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana zaune na bashi labari game da abin da ya wakana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر manzon Allah sai ya faɗa a lokacin nan yana zaune manzon Allah sai ya faɗa ga Umar ya ce ya Umar ji ji abin da Jabir fa yake faɗa faƙala wato sai yake faɗa shi Umar sai ya ce ala ya kunu kada alimna annaka rasulullah ya ce ai wannan ya isa ya tabbatar mana cewa kai manzon Allah ne sai ya ce wallahi innaka da rasulullah jabir ya rantsuwa da Allah ya ce wannan kai umar ya rantsuwa ya ce wallahi tabbatarwa nake lalle kai manzon Allah ne ai wannan dalili ne wanda ya isa ya tabbatar mana cewa kai manzon Allah ne kayi addu'a Allah ya karba an biya kowa hakkin shi kuma ga ya abun ka tamkar ba a taba komai ba shine ya ce ala ya kunu kada alimna annaka rasulullah ya ce ku saurara ya ce ai wannan ya isa ya zame mana hujja ya zai ce yanzu wannan ba zai zame mana hujja mu tabbatar da cewa kai manzan Allah ne sai ya ce wallahi innaka da rasulullah umar ya ce rantsuwa nake wallahi kai dai manzan Allah ne Allah ne ya aiko ka saboda wannan al'amari ne wanda yake wato daga Allah a takaice a nan abin da muke so mu gane malam ya zo da wannan hadisi wanda yana tabbatar mana in kana bin mutum bashi in ka ce kaya masa kyautar wannan bashi ka ce kaya fi masa to wannan ya tabbata kamar yadda a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa masu bin mahaifin Jabir bashi su karbi wato dabinan da ke gonar Jabir kin wayu hallilu abi kamar yadda shi Jabir kin yace wayu hallilu abi su yafe ma mahaifina ba a bau sai suka ki kenan a nan in shi ya ce na yafe maka shi kenan wannan bashi ya fi kenan ya masa kyauta da bashi an gane ko ba sai ka karba ba sannan kuma ka bashi kenan in ka ce ka masa kyautar shi kenan wannan bashi ya yau kuma sannan wannan sawa'an ka faɗa masa ko baka faɗa masa ba to wannan shi kenan bashi ya tabbata amma an so ka faɗa masa kenan don ya tabbatar da cewa babu wani haƙƙi a kan shi باب هبة الواحد للجماعة وقالت أسماء وقالت أسماء رضي الله عنها للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة رضي الله عنها بالغابة وقد أعطاني به معاوية رضي الله عنه مئة ألف فهو لكما قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام إن أذنت لي أ... إن أذنت لي أعطيت هؤلاء فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا فتله في يده wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kyautar mutum ɗaya ga jama'a idan mutum ɗaya ya yi kyauta ga jama'a ya ce na ba ku kaza shi yin haka ya halatta ko bai halatta ba ka ɗau abu ka ce na ba ku shi ne anan malam ya zo da hadisin asma Allah ya kara mata yadda asma diyar abubakar ta faɗa ga alkasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq da kuma ibn abi atiq wato ibn abi atiq shine abubakar ibn abdullah ibn abi atiq shine muhammad kenan ibn abdurrahman ibn abubakar wanda dan dan uwan asma'u ne shine asma'u take cewa waristu an ukhti aishata bil ghaba ta ce na yi ga na gaji wato wata gona a nan gaba gaba wani rukuki ne kenan wanda yake na madina an gane ko wata wani yanki ne wanda ke akwai wasu gonakai ana faɗa ga yankin algaba in aka ce gaba asali shine rukuki inda itace suke sarkewa shine ta ce wa ristu an ukti aisha bil gaba na gaji wata gona a nan gaba daga ‘yar uwa ta Aisha Allah ikara mata yadda wanda ita Aisha ta rigaye asma'u wato rasuwa to ita a lokacin da Aisha Allah ya mata rasuwa babu wanda zai gaje ta illa ‘yan uwanta ‘yan uwanta kwa waɗanda suka gaje ta a lokacin nan wato asma'u Allah ikara mata yadda wato da ita da wato da asma'u Allah ikara mata yadda da ummu kulsum da kuma ƴaƴan ɗan uwanta sune shine abdurrahman ibnu abi bakar as-siddiq shi abdurrahman kin Allah ya masa rasuwa tun aisha tana raye amma ya bar ƴaƴansa shi abdurrahman kin shakikin aisha ne uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya to a lokacin da ita aisha Allah ya mata rasuwa ta bar ƴan uwanta mata guda biyu da asma'u ita asma'u yar aisha ce sannan kuma akwai ummu kulsu su ne waɗanda suke shaƙiƙanta sannan kuma akwai yan uwanta Aisha amma yan uwa ne wanda uba ya hada su an gane ku wanda uba ya hada su wato shine wannan Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq shi dan uwa ne na Aisha ubansu daya amma uwa kowa da tashi to shi dan uwanta wanda Allah ya masa rasuwa Abdulrahman shi yana da yaya kenan anan waɗanda za su gaji Aisha dan uwanta mata guda biyu kuma da yayan dan uwanta saboda shi dan dan uwa shakiki matsayin dan uwa yake in babu shi kuma dan dan uwa shakiki yana kare dan uwa wanda yake da albi don haka anan ita asma'u da ita da ummu kulsum menene gadon su daga cikin abin da Aisha ta bari kenan suna da sulusan a kasa biyu a ba su kashi uku wannan a kasa uku a ba su kashi biyu domin gadon na Aisha gado ne na kalala duk wanda ya mutu ba da ba jika ba uba ba uwa ta mutu ba uwa ba uba ba da babu jika kuma ga ya babu mutu kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa ya staftu na kakulin lahu yuftikun fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithlu hadhil unsayayn kenan anan da aka kasa kashi uku asma'u da yan uwarta ummu kulsum suka kwashi kashi biyu daga cikin abin da aisha ta bari kenan sauran abin da ya rage sai aka ba wato ƴaƴan dan uwanta abdurrahman to shine ita asma'u Allah ya kara mata yadda abin da ta gada na wannan gona wadda take gaba take cewa wa qada a abani bihi muawiyata mi'ata alf mu'awiya Allah ya kara masa yadda abin da ya sayi gonar bata saida masa ba wato dubu ɗari dubu ɗari mai yiwa dirhami dubu ɗari an gane ko dirhami dubu ɗari ko kuma dinar dubu ɗari duk da cewa dinar ɗin yana da yawa sai dai a ce dirhami dirhami dubu ɗari fa huwa lakuma sai take faɗa ga alkasim ibn muhammad da shi da ibn abi atif ta ce faruwa lakuma ta ce wannan naku ne na baku shi alkasim dan muhammad ne dan abubakar wanda shi dan uwarta ne shi kasancewar mahaifinsa tun da abbi ne kaga bai da gado shi dan uwa ne wanda ya hada su uba ya hada su da aisha tunda wancan ya'yan dan uwa da wannan kin sun kare su bai da gado dan haka kenan anan dan ta dadada mishi rai shi dan uwan kenan sai ta ma dan shi kyautar da shi wancan ibnu abi atik shi kuma ibnu abi atik shi ma dan dan uwan asma'u ne me yasa shi ibnu abi atik wato dan uwan shi mahaifin shi ya kare shi tuntuni mahaifin shi ya kare shi tunda mahaifin shi ya kare shi mahaifin shi su sun gada wancan 'ya'yan abdulrahman kenan su sun yi gado tunda shi ibn abi atik dan muhammad ibn abdulrahman to shi kuma muhammad ibn abdulrahman su kuma su ne 'ya'yan abdulrahman kenan su ne suka gaji abinda asma'u da ummu kulsum suka rage bayan an ba su kasan su biyu to anan sai ta tarar da shi akan abinda za ta ma kenan dan dan uwanta wanda dan uwan shi bai da gado shine muhammad ibn abubakar as-siddiq kenan dan ta dadada masa rai tunda shi bai samu komai ba me yasa saboda an kare shi anan sai da shi da dan shi kenan kuma da dan dan uwanta wancan wanda ya gadan kenan dan muhammad ibn abubakar as-siddiq ya'yan shi kenan da suka yi gado dan wanda ya'yan abdurrahman kenan anan sai ta tarar da shi shi ibn abi atif da shi da alkasim ta basu wannan gona wanda an sai gonar dirhami dubu ɗari ba ta sayar ba ta ce ku je naku ne na baku kaga anan mutum ɗaya ne yama mutum biyu kyauta kenan wannan yana nuna halaccin mutum yana iya ma jama'a kyauta kai ka ɗauka ka ce na baku ku je nan su biyu ne ta ce ku je na baku sannan malam sai ya zo da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa bi sharabin fashari ba da wani abin sha a cikin wata gidauniya manzon Allah ya kafa kai ya sha wa an yaminihi gulamu a damarsa wato akwai wani yaro karami wa an yasarihi al-ashiyakh a hagun kinsa kuma akwai wasu dattawa faƙala lilgulam zan Allah sai ya faɗa ga yaron ya ce in azinta li a aɗaitu haƙula zan Allah da ya gama sha ya ce yaro in ka bani izini in ba waɗannan faƙala sai shi yaron ya ce ma kuntu li uthira bi nasibi minka ya rasulallahi ahadan ya ce ya manzan Allah ya ce ai wallahi ya ce ba zan fifita daidai da wani game da rabona naka ma'ana in dai abu rabona ne naka daga wajen ka yazo ya ce to ba zan fifita wani in ba wani ne in dangana ni za a yi fatallahu fiye da maza Allah sai ya aza masa a hannun shi ya ce karbi yaron ku kamar yadda ya gabata shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hagun kinsa akwai dattawa aka zo da gidauniya da abin sha a ciki manzon Allah ya kafa kai ya sha da ya gama waye cancanta a ba shine wanda yake da dama wanda yake dama shi ya zama wajibi a bashi hakkin shi ne dole in ana so a ba wani sai an nemi izinin shi in ya ba da izini to in bai ba da izini ba dole za a meka masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo da abin sha ya sha yana gama sha umar sai ke cewa ya rasulullahi wannan fa abubakar ne gaya to a lokacin nan a damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani bakawi sai a umar ya zaburo sai ce ya rasulullahi wannan fa abubakar ne manzon Allah sai ya miƙa ma wannan balaraban ƙauyen sai manzon Allah ya ce al'aiman fal'aiman na dama shi ake ba sannan kuma shi ma wanda yake damarsa har take nuna don haka shi wanda yake da dama yake dama shi yake da haƙƙin a miƙa masa in ana so a ba wani to sai an nemi izinin shi in ya ba da izini to don haka a nan manzon Allah ya nemi izinin yaron shi ne Abdullahi dan Abbas ya ce yaro za ka ba ni izini in ba waɗannan dattawa sai ya ce ma kuntu li uthira bi nasibi minka ya rasulallahi ahada ya ce ai manzon Allah ya ce wallahi ba zan fifita daidai da wani game da rabona naka in dai abu daga hannunka ya fito kuma nawa ne ya ce to ba zan fifita wani ba nima albarkan nake nema fatan lahu fi yadihi maza Allah sai ya aza masa a hannun shi ya bashi to anan abin da muke so mu gane malam ya zo da wannan hadisi inda a ce shi yaron ya bashi izini kaga anan jama'a ne maza Allah zai ba kyautar wannan abin da yaron kenan abin da ya rage kenan wanda haƙƙi ne na yaron in aka bashi in ya shanye duka ma wanda kenan rabai shi ne in ya rage to wani ya sha amma in ya shanye duka wannan kenan rabon shi kenan a nan abu ne na mutum ɗaya kenan aka ba jama'a shine ya ce za ka ba ni izini in ba waɗannan kenan wannan yana nuna halaccin mutum ɗaya ya kyautar abu ga jama'a kamar yadda wanda manzan Allah zai ba inda an ba shi izinin jama'a ne masu yawa wannan yana nuna kenan halaccin wato idan mutum ɗaya ya kyauta ga jama'a ya ce ku je na ba ku kaza to wannan kyauta ta tabbata ba dole ba ne sai ya ware wani daga ciki ya ce na ba ware nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك